والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Lahadi daren Litinin 15 da wata na Zulqa'ada hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da hudu da wata na shidda miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin matnul iziya na أبي الحسن علي المالكي الشاذلي عليه رحمة الله تعالى أتكين فكهم الإمام مالك أولا مسلاة ميتار البركانا النور ديكي أنقور مقوير أماري wannan gari mai tarin albarka garin tawa jamhuriyar Niger muna cikin abin da ya shafi bayani akan abin da ya shafi arwalla mun karanta kusan mustahabbai na arwalla bayan mun karanta sunnoni da farilai a cikin wannan littafi na na iziya za mu tashi gabar da malik ya cewa tambi kun ga wurin ko masha Allah malik ya ce tambi ai tunatarwa ko fadakalwa az-ziyadatu ala thalathati ghayru mashru'ah ƙari akan wanki guda uku ba abu bane wanda shari'a ta zo da shi mun yi zancen abin da yake mustahabbi ne mutum ya wanke gabobin arwalla guda uku haka ne kuma ne yace ƙari akan wanki guda uku ba shari'a bane ghairu mashru'a ba shar'anta maka ba yin ka wanke uku ai hudu ko biyar abin da yake shari'a shine wanki guda guda uku mafo tayyib mala ce wa khulifa hal tukrahu aw tumna sai dai malamai sun yi sabani akan hukuncin ƙari menene hukuncin wanda yayi ƙari a wajen arwallarsa ya wanki guda hudu ko biyar a inda ake wankewa uku wannan musunci ne karantar shin makaruhi ne ko kuma mamnu'i ne abinda aka hana ne ko kuma abinda aka kyamata ne ina fatar mu fahimta wanda akwai sha'air na na ahlul bid'a wanda su su suna ganin kamar ana iya ƙara shi yasa malam ce ghairu mashru'a ba shari'a bane to fadin malam da yace an an abun nan an an an yi sabani malaman fiqh su yi sabani shin ƙari a cikin arwalla wannan ƙarin makaruhi ne ko kuma a'a mamnu'i ne abinda aka hana ne ko kuma abinda aka aka aka hana ne sai malam yake cewa to qaulani mashhurani akwai zance mafi bi zance ne guda bi mafi shahara wanda sufi suka fi shahara a wajen malamai wasu suna ganin makaruhi ne abinda an kyamata ne barin shi shine mafi a'ala wasu suka ce a'a mamnu'i ne abinda aka hana an hana yin ma haka qat'a wanda malam ya takaita akan wannan amma dai malamai suna cewa tukrahu fil rabi'a an kyamaci ƙari a makaruhi ne yin ƙari na hudu suka ce kuma an abun nan an kuma hana ƙari na biyar ina ba ta mun fahimta mafhum tayyib da haka kauli na mafi rinjaye shine abun da yake an kyamata ko kuka ce a'a balma abun da yazo musulunci shine ka tsaya a inda Allah subhanahu wataala ya shar'anta maka a rayuwa duk da wannan wanki annabin Allah ne yayi sunna ce muakkada malam ya kashi a cikin babi na na mustahabbai ina fatar mu fahimta malati qaulani mashhurani akwai zance guda bi mafi mafi inganci sai malai yake cewa ولا يستحب إطالة الغرة وهي الزيارة على ما وجب غسله من الوجه واليدين مع المرفقين واليدين مع المرفقين ما يتي ولا يستحب الزي... إطالة الغرة باء صم قاري أكن أبن دي إطالة أويتا وانك هرا رند أكي وانك وأر والله الغرة شيني هرا رند أكي وانك وأر والله wannan wurin idan mutum ya tashi kiyama zai tashi yana mai haske a gaban Allah subhanahu wataala kamar da mun karanta a hadisi cikin Umdatul Ahkam ko cewa Aba Hurairah yazo da zance duk wanda yake iya kari akan hurrasa falyaf'al muka ce wannan zance ne na Aba Hurairah ba zance Annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam kuma la yace wala yustahabbu ba'a sun italatul gurra tsawaita wuraren da ake wankewa a cikin arwalla idan baka san gurra ba sai ce wahiya ziyaratu ala ma wajaba ghusluhu shine kai akan abin da ya zama wajibi a wanke sa duk abin da ya zama wajibi ne a wanke sa to ba a son ka ka huce gona da iri ka tsaya inda aka cika ka tsaya ina fatar mun fahimta domin Allah hadda hududan fala ta'taduha ko Allah ya iyakantar da wasu iyakakar mu ke a cikin komai na rayuwa ka tsaya a inda Allah subhanahu wataala ya nemi ka ka tsayi kai akan abun da shi Allah ya a inda Allah ya ce ka tsaya wannan shine ake ce ma bid'a ko kuma ita ma'anar bid'a shine kai kari akan abun da aka ce ka tsaya akan sa wannan kai kai bid'a a cikin abu ina fatan ku shine ka kirkira abun da baya cikin addini ka sanya cikin addini وهي الزيارة على ما وجب غسله من الوجه واليدين مع المرفقين شيني قاري akan abin da ya zamanto wajibi na a wanke sa daga huska kaga huska ana wankewa ne daga matsalar gashi zawa haba da kuma abin da yake kullai zuwa zuwa kulle ko to wannan shine to mutun ya kara ya wanke hadda wuya da sauransu duk wannan baya cikin arwalla sai ce saboda ina saboda mutun yana son ya tashi yana mai haske annabi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajilina min athari alwudu to to saboda hakan sai mutum ya ce a shi bari ya wanke ma inda ba a ce ya wanke ba to yayi banda yake iya lalata wancan abin da da aka da yayi na ibada misalin sa in kana son ka fa'inta kusan bil isharati allabibu yafhamu ka cika ka cika so na ruwa sai kuma ka bar fanko bude mizayi za ya zuba wanda ke cikin ma za su dinga mi tarara to haka ibadar ka in zaka yi kari akan abin da musulunci ya karantar da kai to wannan ana ji maka tsoron ibad abin da ka aikata wanda yake daidai ma sai ya tafiya Allah subhanahu wataala ya kare ma al mirfaqain tare da mirfaqain tsintsiyar hannu abin da yake sunna shine ka ka wanke zawa tsintsiyar hannu to kari akai kuskure ne kari akan tsintsiyar hannu kuskure mutun ya wanke har ya zo da mutsi kuskure ne kana toilet wannan ta zama toilet ta wuce ta yi ta daga zama arwalla ina fatar mu fahimta mala ce wala mashu raqabati ko kuma shafa ma shafa wuya mala ce la yustahabu ba a so in kana arwalla ka shafa arqaba wuyanka ba a bukata ba daga cikin abun da ake wankewa a cikin a cikin wuraren arwalla wala ba'sa bi mashil a'da'i bil mindi a'dha'i bil mindil malace ba laihi mutun ya ya shafa gabobinsa da da al mindil shine mushor da ba laifi ka shafa gabobinka da da mushor to wani huri a ina ne ake wannan zancen na'am a ina ne ake ba laifi a wani wuri a cikin mi na'am ban fahimta ba a ina ne mutum zai yi amfani da mushor kamar a inda ake shafa ne ka shafa mushor tayil ko kuma ya ake nihi abinda ake niya nan wala ba a sa'ai bi ma'ana ya juz ya kamata ya dace ba illa ba ne mutum da ya shafe ya yi arwallah ka shafe wannan ɗanyin da da mushur ba laifi ko kun fahimta kayi arwalla ko kayo wankan janaba to ba laifi ka dauki sarfiyarka ka goge jikinka ba illa ba illa bane ko kayi arwalla ba laifi ka samu wani mushwar ka dan goge hannayenka goge cikin wannan ba illa a ciki mun fahimci karatu shi ne abinda malam yake ni ba ana nihin ba a inda ake wankewa ka goge da mushwar shikenan ka ka wuce wuri ba wannan bane mun fahimci wannan tambihi to wannan remark ne da malam yayi yayi muna sai ce faslun al-istinja'u wajib al-istinja shari'ar musulunci ta karanta da mu ababe guda biyu wajen tsarkakewa daga abinda mutum yake na hadisi akwai al-istinja akwai al-istijmar istinja shine mutum ya tsarkake kansa ta hanyar ruwa istijmar kuma shine mutum yayi amfani da dutsi ko kuma takarda ko lotis wajen tsaftace kansa kusan a musulunci akwai abinda ake wato rike cewa ekibalan in babu kaza kaza yana yana tafiya a madadinsa kaga ne to a musulunci akwai wannan yanzu misali da aka ce kai arwalla sai aka ce in babu ruwa kai ni kai taimama kaga taimama ke kibalan kimi tace arwalla ina fatan mun fahimci wannan to shi malake cewa a bangaren tsaftacewar jiki idan mutun yayi hadasi to zai iya amfani da abu guda biyu idan babu dai sai ya guda sai dayan idan babu ruwa to sai mutun yayi amfani da dutsi mun karanta a umdatul ahkam cewa ana son kai mi wutiri domin hadisin da yake cewa inna allaha witrun yuhibbul witra shi Allah shi shi kadai ne yana son abubuwa kadaya sai sa ai ake son ma ka dinga ka dinga aiki da number and pair kai daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha biyar ko sha bakwai ko sha tara ko ishirin da ɗaya. Mun fahimta? Masha Allah. To wannan al'istinja shi ne tsabtace jiki ta hanyar tsabtace jiki ta hanyar amfani da ruwa. Tsabtace jiki ta hanyar amfani da ruwa shi ne al'istinja. malace wajibun wajibi ne ma'ana idan mutum yayi bawali ko yayi kashi ko mani ya fito masa ko mazi ya fito masa to ya zan wajibi ya tsaftace kansa shine ake nufi idan mutum mani ya fito masa ko mazi ko yayi bawali ko yayi kashi ko mace jinin haila ta fito mata yazo mata to ya zan wajibi tayi abin da ake cewa istinja ta tsaftace kanta ko ya tsaftace kansa ta hanyar amfani da da wannan wajibi ne dan kada mutun ya irin na arna mutun kawai ya je ya ba wali kawai shi dai dan abun ne ya wuce a'a musulunci ya karantar da kai amfani da ka sanya ruwa ka wanki wa huwa ghaslu mawdi'il hadath bil ma malace shine wanke hurin hadathi a inda mutun yake hadashi ai al hadath yakhruju min as-sabilain hadasi na fita daga hanya guda guda biyu hanyar da bawul ke fito da kuma hanyar da kashi ke ke fitowa to wannan shi ake cewa istinjayi sai ce wa yustanja min kulli ma yakhruju min al makhrajayn mu'tadan siwar rih ana istinjayi a sanya ruwa a wanke duk abin da yake fitowa ta hanyar nan guda biyu ta hanyar gaban namiji da kuma duburarsa abin da yake fitowa na al'adance wanda an san yana fitowa banda abin da na rashin lafiya ne zai zo da yake na rashin lafiya ba a zan ba a zancensa siwar rihmalat duk abinda zai zo maka wanda aldabi'a ce ta dan annabi adam kowa na yi to zaka wanke sa idan ya zo maka amma banda iska banda tusa idan mutun yayi shi ba su cewa sai ka da shurwa ka je ka je ka ka wanke ko kuma bai ci karatun iska ba za a wanke ba amma bawali in kai sai ka sai ka wanke kashi idan kai sai ka wanke mani idan ya fito mutum sai ya wanke mazi idan ya fito mutum sai ya sai ya wanke sannan haka idan jinin haila ko jinin biki ya zo mace sai ta ni sai ta wanke wannan hore ina fatar mun fahimta amma idan shi iska ba da shi ba idan mutum ya iska ba zai wanke ba wasifatuhu to malam zai karantar da mu ya ake wanke kazanta idan idan ta zo domin wannan hadisin kazanta ne ya ake yi tace an yabda bi ghasl yadihi al-yusra shine gabaninka kama ruwa ana son ka wanke hannunka na hagu hannunka na hagu ka wanke sa gabaninka yi kaje da wanke miye hikimar cewa ka wanke hannunka gabaninka ka tabi al'aurarka da wannan hannun shi ne wala Allah ya kasance akwai wata cuta wani wani virus wani wani microbe a hannunka to ta wannan hanyar ka taba shi baka wanke wa zai iya sanya a wannan rashin lafiyar ya ya shige ga sai wata infection ya kama ka to kaga musulunci akwai ya karanta da bi tsafta ya karanta da rigakafi akwai abin da ake kira rigakafi kun ga kuma da wannan musulunci ka da wannan cewa kafin mutum idan kai bawali kafin ka wanke to ka wanke hannunka na hagu da zaka yi amfani da shi wajen wankewa domin ba a sa hannun dama a wanke bawali ko kayan kashi da akai ana amfani da hannun hagu ne haka ne to tunda haka ne to akwai buƙatar ka wanke wannan hannun kafin ka je da wanke bawalin ko kuma kashin da kai ko maniyin ko maziyi domin a hanya guda uku mutum yana yawan ɗaukar rashin lafiya hanya guda uku ta farin hanyar baki shi yasa musulunci ya karantar da kai in zaka ci abinci ka wanke baki hannayenka domin kana kake iya kai microbe a a bakinka sai aka ce ka wanke ko da ko su sinadarai da na rashin lafiya ka wanke su ka gusar da su domin ruwa ba abin da bai gusarwa babu abin da ruwa baya gusarwa tunda ya gusar da janaba akai ibada to min babu aula ya gusar da duk wani abu a rayuwa kun bayyana dai kenan hanya ta bi da ake dokar rashin lafiya shine hanya ta ta, ta dubura ko kuma ta al'auran namiji ko mace ana dokar rashin lafiya kwarai kun bayyana wannan hanyar ana dokar wanke ana dokar rashin lafiya sosai shi ya sanya musulunci ya karantar da cikai shi ma idan zaka wanke to ka wanke hannunka sannan kuma idan ka shiga dush yana da kyawu ka zuba ruwa domin ka akwai shi ma da samu wasu sinadarin rashin lafiya sai ka tafiyar da su hukun bayanta kanka ka kuskura ka dinga shiga makewi ba ka zuba ruwa wannan zai sa ka ɗauki infection sanyin sanyin gaba kuma sanyin gaba babban rashin lafiya sanyin gaba yana illata ɗa namijin uwa uba mamaci daga cikin illar sanyin gaba yana hana haihuwa daga cikin illar sanyin gaba yana mi yana yana saboda yana yaki da mani dan annabi adam yana kashe shi sinadarin mani ne nake da ke sayuwa yana kashe shi ko banja dake kuma yana da cikin abin da ke sa al'aurar namiji ta zama to karama ta kankanta kuma take sanye ta kuraje gaban sa wasu ma har ruwa suke musu aga rashin lafiya ne mai muni rashin lafiya ne mai muni ko wanda ya kamata a ce an yi ya yaki da shi to daga cikin abin da ke amfani ke ke tafiyar da ke amfani ke ke magance sanyin gaba a likitanci na addini akwai khallu tufah khallu tufah yana da cikin abin da ke wanke ke warkar da ko kuma ke kare mutum daga dokar sanyin gaba infection shansa da sa shi a buta mutum ya kama ruwa da shi duka yana taimakawa da wanke dush da shi ashe yasa za mafi yawan mata zaka ga su da infection sanyin gaba keke kaga mace kawai keken gaba ya addabe ta mijinta yana kwanciya da ta ba wani wani dadi da yake ji gaban duk ya bushe duka wannan illa ta ta sanyin gaba Allah ya kare mu da da irin wa'annan rashin lafiyoyin baki daya don samun kariya da wannan sai musulunci ya karantar da da kai hanyar nan kariya hanya ta kuda ake dokar rashin lafiya shine ta hanya ta hanci ta shaka ana dokar rashin lafiya ta hanyar shaka shi yasa da Allah ya tashi ma duniya wa'azi a 2018 2020 ko sai Allah ya turo mutane covid-19 sai ta addabi al'ummar duniya baki daya musamman ma kafirai sun fi kowa damuwa da shiga cikin tashin hankali game da wannan wannan rashin lafiyar da da aka yi ina fatar mun fahimta to Allah ya kare mu da haka duk musulunci ya bada kariya ga wa'annan musulunci ya bada kariya ga wa'annan ababa to malai yake cewa wasifatuhu an yabda bi ghasli yadihi al-yusra sifasa shine mutun ya fara wanke ya soma ko wanke hannunsa na hagu qabla mulaqati hal adha gabanin ya hada ta da kazantar gabanin ya kai da wanke bawalin ko kashin to ya wanke hannunsa na na hagu thumma bi ghasli mahallil bawl to idan kai kashi kai bawali idan ka zo wankewa ba duka ba ake wankewa a zaka fara wanke gabanka ne wurin da bauli ke fitowa nan ake fara wankewa sai ka tsaftace inda bauli ke fitarwa sai kuma ka fitar sai ka wanke a inda kashi yake fitowa wannan abun na daga cikin abun da wasu mata suka sanya ma diyan su rashin lafiya na sanyin gaba na infection da su rashin lafiyar da ba ma san ba a san da su ba sai ga mace in yaro yayi kashi tawa ta zo daga bas duk tana wanke bayan sa ake zawa duka a wanki wannan kuskure ne sai ya sanya danki ya ya tashi da sanyin gaba abinda yake shine za a wanke masa inda yake inda yake yin bawulin ko inda take yin bawulin idan aka tsaftace wanda yake yin bawuli sannan kuma a zo a wanke wurin da ake yin tashi mun ban karatu wannan shine abinda saboda mutum yake da ko rashin lafiya daga duburarsa ya sanya kuma cikin gabansa kuma kaga an samu matsala to amma idan ya wanke bawali to wancan mimba wancan kashin to hanyar rashin lafiya da ake doka ta wajen bawalin sinadarin bai kai ya yayi atake kin ba duburar duburar mutum amma abinda ake dauko rashin lafiya yake iya atake kin al'auran namiji ko mace ya zama to tashi da rashin lafiya kun bai karatu masha Allah thumma yantaqilu ila mahallil ghaib mahallil ghaib sannan mutun yayi intiqali shine ya ciratu bayan ya wanke sai ya ciratu ya je ya wanke wurin da bayan gari yake fitowa to ya ake wanke kashin malata wai sabbul ma'u ala yadi sai dinga zuwa ruwa a hannunsa ghasilan bi al mahall yana wanke wannan wurin kana zubo ruwa a hannun ne kana wanke a inda gazanta take ta fito wa yastarhi qallan sai dan karkata ya dan mike kadan me dalili saboda ya samu ya isar da duk ya isar da duk wanke duk wani wani kazanta take take fitowa saboda ya samu ya tsaftace wannan wurin da kyawu ya dan karkata yadda zai iya wanke ya tabbatar ko ina ya ya wanku ila badar mu fahimta mafhum tayyib wa yujidu al'araka hatta yunqil mahal malace zai goga ya ta gogawa ya guzoza har ya tabbatar wannan wurin ya tsaftatu sai ya tabbatar kada ya je ya bar wani abin nasa kusan nasa mutum ya bar wani abu da nasa kusan nasa ta ku karatu hausa kenan abu gasan nasa me nasa eh ba lasa ba nasa kamar ya bar wani wani abu wanda wani wani abu wanda bai ida bai ida wankewa ba wannan abu shi kira nasa kada ya bar wani wata dauda wata kazanta wanda bata wanku ba ya bar wurin da bai darwayo ba kamar kamar a wanke kwano ne yayi jirwe kaga ai bai wanku ba ko to kada ya wanke wannan wurin ya bar wurin ya zamanto da kazanta bata wanku ba shi ya ce sai aka ce ya goga ya goga ya goga hannunsa da wannan inda kazantar take yana zuba ruwan yana wankewa har ya tabbatar wurin ya tsabtatu bai bar wani abu bana kafa ta kazanta dan akwai wanda zai je ya wanke kashi kuma kaje yana warin kashi kaga ai bai mi ba bai wanku ba kenan ko to saki ka tabbatar ka goge da kyau ka zoza da kyau har ka tabbatar komai ya ya fita mafhum tayyib malace ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب bayan ka tsaudace ka wanke ko bayan ka wanke inda bauli ke fitowa ka wanke inda kashi ke fitowa ka tabbatar komai ya wanku to yanzu hannunka da ka wanke wannan kazantar to shi ma akwai buƙatar ka wanke shi da ƙasa sai ka goga shi da ƙasa ka wanke saboda ta kuma ƙasa tana fidda kowane microbe akwai abinda soji jabel bai fitar da shi sai ƙasa omo bai fitar da shi sai ƙasa ashe yasa manzon Allah sallallahu alaihi cewa idza walagha kalbu fi ina'i ahdikum falyaghsilhu sab'an idan kare yayi lalla sa cikin kwanan dai daga cikin to ya wanke sa so bakwai ya sanya kuma dai daga cikin wankewar yayi amfani da da ƙasa mun karanta muka ce ƙasa tana daga cikin abun da ke ke fitar da kazanta kwarai bature da ya samu ilimin zamani wanda Allah ya ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya ko to bature ya tabbatar da cewa kare idan ya idan ya yi amfani da kwano sabulu da omo da odi ya ba ya fitar da wannan abun ko ya gusar da shi ba zai gusar da shi 100 bisa 100 ba amma ƙasa da aka auna a ilmance aka sanya alabo aka auna to tana fitar da wannan microbikin baki daya to shi yasa sai malace yanzu tunda ka fitar da kazanta wannan kashin da bawalin akwai akwai rishin lafiya tattare da shi to sai aka ce sai ka wanke hannunka da kasa to ba lafi idan kuma baka samu kasan ba irin yanzu dush inne na yan zamani sai ka sa ko ni shampoo ko kuma wani sabulu ba lafi sai ka sa sabulu ka wanke hannayenka amma dai ka fito daga dushar baka wanke hannunka ba gaskiya kuskure ne kuma ka zo ka dauki wani abu kai amfani da shi wala Allah microbikin da yayi saura akwai wani rashin lafiyar ce kuma zaka iya doka kai baki kuma sai mutun ya ta shi zaka mutane ba su lafiya wallahi kaga mutane ana tafe duka wannan abubuwan ne ba a kula da tsafta shi tsafta kula da tsafta daga cikin abin da ke taimakawa mutun ya zamanto ya kare kansa daga mafiya yawan rashin lafiya kuma bai ci karatu Allah ya datar da mu mala yace wa nahwihi da makamantan wannan ma'ana in babu ƙasa ashe mutum zai yi amfani da mi da sabulu ko shampoo ko kuma wani abu da ake wanke ake wanke hannaye da shi ko mu duk zaka sanya ka ka wanke hannunka da bayan ka fito daga makewayi amma in akwai ƙasa to kai amfani da ƙasa shine mafi a'ala Allah ya dace da mu falan duniyar nan ko abubuwa sun sauya ababe yanzu lokacin da ke da kai ginonin laka a cikin abu a cikin garuruwa ba kamar yanzu da kowa ba ya bai da kansa an an tafi zamani inji ma mutun yafa kuna wasa kawai sai wani karfe ya yanke ka ba zan ta aje maka allurar tutanis ba kawai da gina ake murmuro kashin awaki da ake murza shi a zuwa kuma ka warke shikenan da ikon Allah aga ne gaba gaba ne amma yanzu wannan shina yi Allah ya dace da mu mala yace wal istibra'u wajibun istibra'i wajibi ne me istibra yace wa huwa in in in infirahu ma ma fil makhrajain min al adha ka kubutar da kanka daga abin da ke fitowa na kazanta wannan wajibi ne mutun ya kubutar da kansa ya ciratu da duk abin da ke fitowa bawali ko kashi wajibi ne wannan wannan abin wajibi ne ma'ana idan mutum yayi bawali kusa akwai wanda zai bawali ko sai in ya kare bawalin kuma ya wanke sai kuma kaga ya mai da wannan sa sai kuma wani bawalin ya ya zubo kaga wannan bai abin da ake cewa istibra'a ba matsalar shine baya yin istibra'i ne istibra'i shine ya kuta da kansa da wannan abun to akwai da ake istibra'i sai ma ce wasifatuhu yadda ake yin shi istibra'in daga bawali an yaj'ala zakarahu baina usbi'aihi as-sababa wal ibham shine mutun ya sanya al'aura tsakanin dan farce guda biyu da sababa da ibham fayamurruhu min aslihi ila busratihi sai mutun ya matse tun daga matosar shi al'aurarsa inda yake mafarin har zawa wajen yankansa ya matse ya biyo da wannan hannunsa to mi zashi sai ce wayan turuhu ya matse sa sai ya matse wannan al'aura gabansa zakari sai ya matse sa yaf'al zalika salasan yana wala tun daga farko har zuwa yazo karshen ya matse wannan wurin so nawa so uku marratin bi khiffatin ta hanyar sauki cikin ba tare da ya tsananta makansa kar ya matse kansa da zai ji makansa a'a yayi cikin sauƙaƙawa fi salti wan wan ta hanyar matsa da kuma kakkaɓewa yana matsa kuma yana kakkaɓewa ya matsa kuma sai ya rirrige wannan bawalin in ya matso sai ya sai ya rirrige sa kenan koda akwai abin da yayi saura bai fito na bawalin ba yanzu in yayi wannan guda kaga da ikon Allah duk abin da yayi saura ya mi ugun fahimta ashe mutane na kwansa wasu da suna sallawa su da sallah ko haka ne Allah ya sauke to haka ake istibra'i ta hanyar mutunya ya sanya sababa da ibhamu kisa ya dan matso tun daga mutusar al'aurarsa zawwa zawwa karshen al'aurarsa yana matsewa so sai tare da matsewa da kuma kakkadewa har ya tabbatar abin da ke cikin na bawliya ya ya zuba mafu tayyib mala ce wajibu ghaslu dhakari kullihi li khuruj mani ya wajiba gaba daya ya wajiba mutun ya wanke al'aurarsa gaba daya idan mani ya fito masa idan mani ya fito mutun dole ne ya wanke al'aurarsa baki daya ce sanya ai daga cikin sifar wanka to sai mutun ya wanke daga cibiyarsa zawa zawa guwaya saboda ya tabbatar ko ina ya yawon ina fatar mun fahimci shi al'aura gaba dai ake wankewa malace wa fi wujubin niyyati fi ghaslihi qawlan idan mutum mani ya fito masa idan mutum mani ya fito masa to shin in zai wanke al'aurarsa sai ya kudurta niyya zai wanki tunda wajibi da ya wanki to sai yayi niyya shine malace wa fi wujubin niyyati qawlan zance mutum sai ya kudurta cewa zai gusar da wannan kazantar malaci akwai zance guda biyu in ji malar to menene ya shi wasu ka ce wajibi suka ce ba wajibi ba ne wasu ka ce wajibi ne sau suka ce ai wannan gusar da mani ibada ne kuma ibada ba ta yi shi da mi innamal a'malu binniyat to amma abin da yake a'ala shine mutun zai kudurta niyya tun gabanin ya tun lokacin da yazo yazo zai wanke wankan janaba zai kudurta niyyarsa daga nan kuma shike da an wuce wannan gurin Allah subhanahu wataala ya datar da mu nan wajen zancan fitarwar mani koda ko mutun al'aurarsa gaban sa bai miƙe ba har in mani ne ya fito masa to dole sai ya wanke ala zakarin gaba daya sannan kuma wanka zai biyo bayan sa saboda akwai abinda wanka ke akwai abubuwa guda uku wanda dole sai mutum yayi wanka arwalla bata wadatarwa mani fituwar mani da kuma jinin haila da mi jinin biki wa'annan wanka bai kusar da su amma duk abin da ba su ba to mutum zai iya min zai iya yin arwalla mafhum tayyib mala ce faslun fasali da yazo ya karantar da mu fi adabi adabu qada'il hajati na dubban biyan bukata biyan bukata shine mutun yaje zai bayan gari ko zai ba wali akwai la dubban da musulunci ya karanta adab al-islamiyya malace adab qada'i hajat qada'i al-hajati 14 adaban la dubban biyan bukata guda 15 14 ne ladabin biyan bukata guda 10 14 al-awwal malace na farko ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الآذى أنبتا الله a lokacin da mutum ya nufaci shiga wajen da yake zai biya bukatarsa ma'ana idan zaka shiga makewayi ko zaki shiga makewayi sai ka ambaci Allah gabanin ka shiga tun kafin a shiga ake ake yin addu'a ba sai an shiga dan ba a kiran sunan Allah cikin makewayi in ba malaman tsibba ba da Allah ya fita daga bayansu su da ɗaya suke amfani da sunayen Allah da baƙaƙe sunayen baƙaƙen Allah cikin cikin makewayi kuskure ne haramun ne ambatan Allah a cikin mai ba ambatan Allah a nan ba a yi ban bayyace karatun masha Allah da hakan kafin mutum ya je make ka in ka zo bakin port sai ka tsaya sai ka ambaci sunan Allah ka shiga haka ake yi mafhum tayyib fa yaqulu to mi zaka ce sai ka ce malai sai ka ce bismillah da sunan Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarin ka da kariyar ka ka tsarin ka kare ni min al-khubuth daga shaydanun aljannu mazaje wal khaba'ith da kuma shaydanun aljannu mata ya Allah ka tsare daga sharrin aljannu maza da kuma sharrin aljannu mata kaga wannan yana karanta da kai ashe aljannu akwai shari'a ta tare da tare da su haka ne ko ba ka bane alama ka gane cewa mutane ba su da lahiya sama ma sun fi damuwar ƴan uwa mata ko sai in kana karantarwa kana kana zuwa lakwal yanzu alakwal kinnan tawa gaba dai kaf ya da wuya ayi sati sati yazo daga landi har sa amedi a wuce wata wata wada ba a ce aljini ya buge ta wannan ba shari bane ba ta da kwanciyar hankali uwayen ba su da kwanciyar hankali kawayenta ba kowa ba zai iya abuta da ita in kuma ka kuskura ka auro kuma ka shiga cikin jarraba don akwai wanda akwai wanda ba sa ba sa lura na sha faɗa cewa malaman zamantakewa suka ce kafin a yi wa yariya aure a yi bikinta da wata shidda akwai buƙatar a lura da abubuwa guda uku yariya kafin a kai ta gidan miji akwai buƙatar a lura da abu guda guda uku abu na farin lafiyarta kuma lafiya ai lafiya kashi biyu ce ko akwai lafiya jismi akwai lafiya ruhi akwai lafiya ta gangar jiki akwai lafiya kuma ta ruhi hukun bayyanta to wa'annan bangarorin guda biyu ya zan wajibi a lura da su a auna a gashin arjikin a lafiya a jiki wace rashin lafiya ke da kai tana da istoma to a magance tana da tension diabetes a magance hukumanta tana yawan ciyan kai wanda ma saboda tsabar rashin adalci na wasu uwaye sun san diyar suna da matsalar ciyan mara sun sani amma sai a barka ka auro ka ta wahala dan amarcin ma ka kasa ka gagarce shi wallahi aga ba a kyauta maka ba ai ko ba ai maka adalci ba tsakani da Allah wallahi akwai wanda amarcin ma yayi wata ɗaya yana amarcin yana dan more amarcin mu ya yake masa saboda ciyan mara ana kayata ta ce ciyan mara ya taso ka ta ji dani shigo daga cikin illolin ciyan mara yana da cikin abin da ke sa yariya ta kasa daga ciki sosai kuma baka da natsuwa kai miji kwana idan da ta taimaka nishi kamar mai shari'a aihuwa Allah kuma abu ne wanda yana da wuyar magancewa ko galiban saboda ba a cika kiyaye ka'idodin ba akwai magani a musulunci akwai magani a musulunci wanda wanda Allah ya bai wa sanin su sani da ikon Allah ana samun magani ana samun waraka to kaga irin wa'annan duka ya kamata a magance maka su kafin kai ka zo kafin a kai mata kafin a kai ta gidanka ya kamata duka a ce wannan matsalar ta an magance sannan rashin lafiya ruhi ana ya duk ai bata tasta auna jikinta ai mata bilan gaba dai a ga meye matsalar jikinta sai a magance abu na biyu rashin lafiya ruhiya sai ga shin bata da masul jinni domin ka auro mace mai masul jinni in ba ka san kanka ba to akwai jidali kuma kaurinka ci kai mata karatu kai to reshe yake iya juyewa da da mujiya ai ita ruqya ba haka ake shiga ta ba kawai kai tsaye kawai kamar kamar soja ko da gaza ka fada ai ba yaki bane abin tana da adab akwai shurut akwai ladubban ruqya akwai sharuɗin da ya kamata kafin ka yi ruƙiyar ya kamata a ce kai ka cika su akwai shurutu lirraƙi kuma akwai shurutu lilmurƙi akwai sharuɗin wanda za a yi ma ruƙiyar sai ya cika su ba kowa ba ki ma ruƙiya shi za kuskure ne na kana islamiyya kana malam ustazu kawai wata yariya aljiniya buke ta cika zo kuma ta karatu na rantsa da Allah kuskure kana kanka kuskure ne akwai sharuɗin da ya kamata kai ka cika akwai sharuɗin da ya kamata ita ta cika su ko kun bayyana kai ka cika sharuɗa ita ta cika su wanda malamai ruƙa sun san da wannan sannan kuma akwai adab akwai ladubbar ruqya sannan kuma akwai kayfiyya akwai yadda ake yin ta hukum bayyana to ashe ya kamata kafin ka fara duk ka san wa'annan abubuwan ko karatu ne yadda ka san likita bai fara rike serangil yana maka maka allura sai ya je ya zauna ya shekaran nan uku ko ta bakwai shi ko shekara bakwai yana karatu sannan ya zo ya fara gwadawa to bin babi aula kai ma ruqya ka zo ka zauna ka karanta saboda kai wannan magance wannan rashin lafiyar yafi wancan matsalar yanzu masasara idan ka je likita akai maka maganin ta kaga bata bata tunda ka raba ne da wani bari in komo kanka amma shi aljani ya zama to hatsabibi to yake iya ko yayi atake kinka ko kuma cikin iyalinka ko kun bayyana ba shi kaga ko bukatar kai taka tsantsar ba ko ina ake ruqe ba kuma ba kowa ake ma ruqe ba eh kuskure ne ka ka fadan mutu ruqe kawai haka nan kai tsaye kamar kana cin tuwo ha dole sai an shirya ba sai ka san kanka sai ka nutsu kai ma Allah ya dace da mu to irin wayannan abubuwan ya kamata a kula da su a kula da cewa lafiyar yariya tana da cikakken lafiya sannan abu na biyu da ya kamata a lura shi shine mu'amalarta shin ta iya mu'amala da wanda yake sama da ita a shekaru idan bata iya ba sai a koya mata ga yadda ake mu'amala da uwar miji ga yadda ake mu'amala da kannan miji ga yadda ake mu'amala da abokanan mai gida duka wannan ya kamata a koya mace su abokananka ya za ka wani mataki su wani a wani category za ta aje su amma kaga ka auro yariya da zaman to yadda take ba abokananka ladabi da da'a ko kai ba ta ba su an samu jarrabawa kusan akwai wanda shi fa matarsa ta fi tsoron ta fi kunyar abokinsa sama da shi ko bai da wannan ya nuna cewa ashe a gidansu ba a karantar da ita ya ake mu'amala da mijin ba ai idan ba za ta ji maganar ka ba to bai kamata a ce dan abokinka ya wata magana ta ji ba min babu aula kai tafi kimanta ka akan kowane makhluki a duniya ko kuma auna mata ya ake mu'amala da uwar mai gida mahaifiyarka ta doke ta a matsayin mahaifiya duk abinda za ta iya ma mahaifiyarta za ta amma yanzu yaran yanzu fa wallahi musamman goma da kuke matasa da kuke ba har yanzu saura ba sai abin daga cikin goma ko sai kun natsu wani daga sai malam abba dan ɗan matan yanzu ba sa son namiji mai uwa ko uba a raye sun sun bi son marayi Allah sun fi son marayu. Allah ya sauwake. To wannan ya kamata a koya ma yariya su gabanin a yi aure da wata shidda. A na ƙarshe wanda ya kamata a lura shi shi ne iya abincinta. Shin ta iya abinci alal aƙal kafin ka aure da ɗiyarka ko ki aure da ɗiyarki ki tabbatar alal aƙal mijinta zai iya wata guda bai ci kalar abinci guda ba ma'ana ana iya masa kwana goma sha biyar jere da juna sai ya yi sha biyar kafin ya sake cin wani abinci malam umar ya zama to cikin ko bai komi ba duk ini akwai kalar abincin da zai ci ta iya nau'in abinci kala goma sha biyar yanzu daga wage da shiga sai maka eh tuwon tuki ai sai ta zama to gwarzuwa ba ko ta kai tuwon tuki ba sai tuwon tuki kai ai tuki shi ke aiki dan ne matsalar take sai uwayen mu da Allah ya kara musu albarka a waken ma yanzu tabiwa kunji sun ce tabiwa suka yi ta ‘yan matan yanzu kunji kunji kumya endemil shi a inda suka yi ɓarewa ko wajen mai ko wajen kwalliya da ɗaya ɗora hoto istaci da ya ɗaukar hoto ko salbi sun fi kowa ayawa nan Allah ya shirye mu da su to da haka akwai buƙatar mutum ya ilmi tsarin Allah daga sharin aljannu maza da mata wani wani aljanin zai aure sa sai ya zauce auren ma baya so akwai aljani yana auren mutum akwai wanda aljani zai aure sai kaga ta kasa yin aure ko sai an zo ai auren kuma sai kaga magana ta sha kamar an shuka dissa daga nan magana ba za a sake tado ta ba kuma wallahi ko ina gaida babban murya kowa ya tashi ya dinga ya tsayu akan azkar ka daina wasa da riƙon Allah ya kare ka halitta ta mafi hadari saboda suna ganin mu ba mu ganin su wa shakka nemi tsarin Allah tunda Allah yace zai tsare ka ko to yi abinda Allah yace da ikon Allah Allah zai baka kariya kaga cikin baka yi komai ba in ka tashi karanta ayatul kursi kafa daya ikhlas uku falaki uku nas uku ko nan ka tsaya da ikon Allah zaka samu kariyar Allah subhanahu wataala amma ka fito baka yi addu'a ba kana wasa wallahi kana wasa yanzu ne an ga ana yanzu ne an ga karshen ka fa sai mutum ya jin kasala ya rasa meye wani aljani ya kulla abota da kai kawai yana nan kuna yana more jikan girjikin ka wani ba sai a zo likita a tabbata jikin rashin lafiya sai a rasa as shi ya san bai da lafiya amma a jikinsa kuma an zo sai a nuna normal ana akwai matsala ta aljani ta tare da shi kuma ai aljanin ba zuwa wani zai shiga cikin jikinka yanzu a'a rishin lafiya ne suke sanya cikin cikin mutum sai a rasa gano wannan abu ko kuma ita Allah ya kare kuma suna ajiya cikin cikin mutum kusa ajiya irin kasan zaka zo cikin ɗakin ka ka aje wani abu wallahi alazim a jikin mutum aljini suna ajiya ashe dole sai ka ɗauki mataki wani za a zo a yi maka wata ajiya mummuna akwai wanda za a zo kawai shi kwakwalwarsa za a taushe sai a yi ajiya a nan kawai an daushe wannan kwakwalwar duk abin da za a karanta bai hada komi kuma bai iya tuna komi a ta wajen dr mansur a isa yarwa yana ba da labarin wata baiwar allah da aka yi wa sihiri ta hanyar amfani da baƙaƙen aljanu wadda da yin auren ta haihu ne da ɗiya kawai aka kishe ta mata sihiri tabar gidan kuma sai aka sanya aljannu suka toshe kwakwalan ko duk wanda ya santa sai ya manta da ita mamarta ta manta da ita mamarta ta manta da ita mijinta ya manta da ita danginta gaba ɗaya kaf kowa ya manta da ita ita kanta kuma ta manta ita wace ce kanta ita kanta ta manta kanta wace ce ita kanta ta manta ga ta mata wace ce ta kanta wace ce ba sani ba akai amfani da kurciya ga sanya laya a kurciyar sai wani yaro yana wasa ya halbo wannan kurciyar sai ga yariya ga ta tsaya a inda duk kurciyar ta idan take tahiya ba ta jin yunwa ba ta ba kun ba ta ita kanta kawai kawar ba mutum ba a irin wannan duniyar kana wasa da azkar dan uwa da mutane yanzu suna nan bakaƙen anniya ta musu yawa wani ba kawai baka masa komai ba amma in ya ga kamar ya mutu haushin ka yake ji kuma ka tsaya baka addu'a wai ka tsaya malamai su maka addu'a kai malaman su takan suke yi su wallahi eh yanzu malamai su ta kansu suke eh ba wanda zai tsaya bata lokaci waje maka addu'a tashi kai maka addu'a da kanka alaikum anfusakum inji daura yace kowa ya ta kansa aka ce fasara ayace kowa ya ta kansa aka kai ka tsaya akan kan kanka kana maka kanka addu'a Allah ya kare mu baki daya Allah ya kare mu to sai mutum yace Allah ka tsaye daga sharrin aljannu mazaje da sharrin aljannu mata domin a cikin gida akwai inda aljannu ke tsayawa wurare guda biyar akwai duk gida zaka samu a wannan wurin zaka samu aljani duk gida in ana azkar kuma za su gudu kaga a dush ana samun aljannu makewayi a dushar ana samun aljannu a inda ake zub da shara ana samun akwai gidan babu kubila ba hurin zuba shara akwai gidan babu dushar ka yi shimfiɗa ka yi ka zauna kuna fira aljanu suna kwantawa a kai ana samun aljannu a nan kogon baita shi yasa aka ce idan ka yi shimfiɗa za ka kwanta to ka samu ɗan tsalle ko mushuwar ka ce bismillah duk wani mugun aljanu zo ya kwanta sai ka yi balo da shi kai sama da shi wallahi komi ba a yi ka dai ce bismillah kawai amma ka shaida ka da ka zo kawai ka yi shirgida kawai irin shaida ka ta gari da ba a kwashewa ko zai shaida gari ba a kwashe ta sai ta yi shekara ta nan wuri guda kai malam umar wallahi shekara take ba dauke ta ba kawai mu daga kawai sai dai yau hadu kana hada sama wani katar aljani kawai sai sai shirun gobe ka Allah ya sauke ko mun bai karatu ko Allah ya kare mu mali yace wa yaqulu sai yace ba'da al-khuruj minhu bayan ya fito sai ka ce hufranaka Allah ka gafarta gafarka ya Allah alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha goriya ta tabbata da ubangijin da ya tafiyar min da kazanta kaga azhaba anni al'azab kashi da bawli ba kazanta bace idan aka bar maka kashi a cikin ka ka kasa fitar da shi ai akwai matsala ko bawli a cikin ka ka kasa fitar da shi akwai matsala wa afani kuma ya bani lafiya ashe ka fitar da kashin da kuma bawlin waraka ce Allah ya warkar da kai sai mala ce wala yajuzu dukhulul khala'i bi shay'in fihi dhikrullah bai kamata ba mutum ya shiga makewayi da abin da ke da gwai sunan Allah a ciki musamman ɗaliban ilimi da hizibinka goma ko biyar ka shiga dush ko kuma takardarka da sunan Allah ka shiga kuskure ne ba a shiga da abin da ke da sunan ko da ko ba a rubuta shi da larabci ko a turanci kai ko da hausa aka rubuta shi kai ƙarshe dai muka yare ko da ƴan uwanmu yaren hilla ƴan uwanmu hilla ne aka rubuta shi ko eh ko da yaren ƴan uwanmu hilla ne aka rubuta shi to in kusan dange ne abokanan wasa ko da yaren hillani eh aka rubuta shi in zaka shiga makewayi to bai kamata baka ka shiga da shi in dai akwai sunan Allah a ciki eh amma in hillanci ne bai komi amma in akwai sunan Allah a ciki to ka ajiye sa mafhum tayyib malike to kal khatam kamar zobe kamar mutum da zobe kusan zoben annabi sallam in zai shiga makewayi yana fidda shi saboda akwai sunan Allah da sunan sa sama to in zai fita in akwai sunan Allah sama zoben manzon Allah in zai shiga makewayi sai ya cire wannan zoben sai ya aje shi ko kun bayyana kuma nan nazo da wata gaba masha Allah tana mun ka kalmar maganar zobe akwai wani kuskure da gaba za suna yi shine sanya zobe a hannun tsakiya haram annabi ya hana haramun ne manzan Allah ya hana namiji ya sanya zobe hannu ku in kana mai ka in baka sani ba Allah shi yahe maka ana sanya zobe manzan yana sanya zobe ne a wannan hannun ko kuma wannan kana aika sanya ko ina amma banda banda dan farce na tsakiya annabi ya hana hadisi a bukhari kuma kana ya sanya zoben ka a hannun dama ko hagu duk wanda ka sanya yayi amma dai annabi ya hana ka sanya tsakiya sallallahu alaihi wasallam na'am mantur mantur ko wani hannu zaka iya sanyawa hannun agogo zaka sai a hannun dama ko a hannun a hannun hagu duk wanda ka sanya yayi daidai ba lai mun fahimci karatu na'am Eh abin da yake sunna shine namiji in zai sanya zobe ya sanya azurfa. Namiji in zaka sa zobe ka nemi azurfa kai kai sa. Ko bai da. Shine na'am. In babu fa'ida ma shi sa zobe ado ne ba wajibi bane. Na'am. Na kare. Ubbalin suka ce makaruhi ne an kyamace shi abinda aka bi shine inda azurfa ka sa. Eh wallahu ta'ala alam. Mun bai ci karatun ko? Da aka kadiyar zobe ba a sanya zobe tsakiya. Sai dai faruta wanda ba na na tsakiya ba. Nawasin mala yake wala dirham ko da ko dirhami ne kudi in akwai sunan Allah a ciki to ba za a shiga da su cikin makewayi ba ko da kudi ne ku. ka zama mafi kaskancin al'amari a duniya baki da kafi kuɗi kuɗi daga cikin mafi kaskancin abin da Allah yake ba mutum a rayuwa mafi girman abin da Allah yake mutum a rayuwa shine Allah ya baka imani mafi girman ni'ima a duniya ka zama musulmi mai imani ahlus sunna mafi kaskancin abin da Allah yake bayarwa cikin ni'imomi shine kuɗi in ji malamai kuma su ne mafi soyuwar abinda duk ɗan annabi adam yake so a rayuwa mutum bai da wani abu da yake so a duniya kam kawami babu ka ba wannan ho babu zancen shugaba ne shugaban kasa ne ce bai son kuɗi ƙarya yake yi haka ne babu wani deje ko wani sije ko wani shabdi kabi da sun ma yi kusan kuɗin wallahi saboda sun saba ofis a ko sanyi dole gidan kuma a sa sanyi eh ba shi wanda zai ce ba su ai je na faɗa ko na ce abu guda uku ba wanda zai ce sun ishe shi ko su yi mai yawa da mi da me na farko lahiya na biyu ilimi na uku kuɗi duk duniya ga ƙarya yake ɗawa wanda mace ta haifa ƙarya yake ya ce wa'annan shi wa'annan abin sun yi mai yawa duk wanda mace ta haifa a duniya in je mace ta haife sa na rantsa maka da Allah ƙarya yake ce bai son wa'annan abin guda uku ko su yi mai yawa ya ce ni kawai gaskiya sun ishe ni a taba mai kudin da ya ce ba shi kudi su yi mai yawa balma mutum yana ƙara son kudi ne in ya tara su da yawa ko wallahi ya zo mai kudin wanda bi kowa kudi garin gafi ka son kudi wallahi Allah ya datar da mu sunna ce ta rayuwa kuma Allah ne ya faɗa wa innahu li hubbil khairi Allah ya ce lalle dan annabi Adam game da son kudi Allah ya ce la shadide mai tsananin so ne gare su aikin da Allah ya ce ana son su wani malami ke cewa idan mutum ya ce maka kana son abu guda biyu ya ce yare na kare ya ce ka ce ka son abu guda biyu yare na kare idan mutum ya ce wani akwai son kuɗi gare karen ma ne ya yi idan mutum ya ce a wani akwai son mata gare karen ma ne ya yi kun ba ci karatu yau in ba a son mata ya sako ta gidansa na'am Allah ya dace da mu abu lokaci yayi ko ku kwana anan kenan insha Allah ku kwana anan wala yajuzu al-istinja'u bi shay'in fihi dhikrillah bai kamata mutun yayi istinja'i ya ya tsaftace kansa da abin da ke da sunan Allah a ciki sai mu tashi asani a sati mai zawa in Allah ya yarda da fata abin da muka faɗo ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuma na kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu abin rubutu bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya muna kurakuran mu kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya a wannan rayuwa ɗan kasuwan mu Allah ya sanya albarka a kasuwanci ma'aikatan mu Allah ya sanya albarka a ayyukan da ake yi ɗaliban ilimi musamman ma wasu kan gabar jarabawa bak birebe Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amarin ya ba su nasara ya ba mu nasara gaba ɗaya a rayuwa ya sanya albarka cikin abin da ya ba mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu taimakon sa iya mu da iyawarsa wannan kasar ta mu ta Niger Allah ka ganta kaga halin take take ya Allah tana buƙatar taimakon ka Allah ka taimaka mu a rayuwa Allah ka kare mu ka kare mu mutuncin mu baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته